العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata sha hudu ga watan muharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin fiye malikiya a littafin izziya ya ce fasilun man kana mutazawwijan bi imra'atayn aw akthara hara'ira aw ima'in muslimatin aw kitabiyatin fa innahu yajibu alayhi an ya'dila bainahunna ya ce man kana mutazawijan duk mutumin da ya zama ma'auraci yana aure bimra'ataini da mata biyu au aksara ko sama da mata biyu kawo fasalin nan baya magana da mai mata daya daga da mutum ya kara suka zama biyu ko fiye da biyu to wannan dokokin za su hau shi kuma matan nan hara'ira ko ƴaƴa ne au ima'in ko kuyangi ne amma kuyangin ba yana nufin sadaka ba yana nufin baiwa da mutum ya aura tunda a baya ai mun karanta da zai iya auren baiwa in yana tsoron zina kuma bai da kuɗin auren ya to in yana da ainihin matan shi dukkan su ko bayi ne ko wasu ƴaƴa ne wasu bayi ne muslimatin matan nan ko musulmi ne au kitabiyatin ko ahlul kitabi ne tunda ya halatta mutum ya auri musulmi ya auri ahlul kitabi to matar matan nashi ko duk musulmi ne ko ahlul kitabi ne ko wasu musulmi wasu ahlul kitabi ne matukar indi yana da mata biyu ko sama da biyu to fa inna wucewa shi yajibu yana wajaba alayhi akan shi an ya'dila bainahunna yayi adalci tsakanin su fa in lam ya'dil idan mutum bai adalci tsakanin matan shi ba fa huwa zalimun wannan mutum ya zamo azzalimi saboda ya cuci wa'annan matan ya cuci bayan Allah ya zamo azzalimi sannan asin lillahi wa rasuli ya zama mai saɓon Allah mai saɓon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya saba wa umarnin Allah Allah ya ce fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan saboda haka shi gashi ba zai adalcin ba kuma bai tsaya a ɗayan ba kaga ya saba wa Allah tunda ya kin adalcin la ta juzu imamatu ya ce kai duk mutumin da kuka san baya adalci tsakanin matan shi limancin shi bai halatta ban liman unguwanku ne ku tuɓe shi wala shahadatu bi alati je ba da shaida ko a gaban alkali a karba mutum da yana da cikin sharadan shaida adalci shi kuma ya zama ba adili ba dan iska wa man jahada wujubahu yace kai duk wanda ya mai musun wajabcin adalci tsakanin mata kamar yace mata na ne ba sai yadda na so kaza to indiya ba iyakan da nufin musu ba dole bane fa huwa kafiru ya kafirta saboda kamar Allah ya ce ku yi ne shi ya ce ba dole bane ba za yi ba yustatabu salasan ana neman zai tuba kwana uku saboda ya zama murtaddi fa in lam yatub idan bai tuba ba to fa huwa kafirin yana nan je a matsayin kafiri dan ya kafirce wa ayar Allah to wal adlu shi fa adalcin almazkuru abin ambatawa adalcin da aka ambata din adalcin da ake nufi aha yakunu fi nafaqati wal kiswa yana kasancewa ne cikin nafakati wal kiswa cikin ciyarwa da tufatarwa idan muka ɗauka nafaka shi nafaka yana amsa sunan ɗawainiya ciyarwa tufatarwa shi ma yana cikin nafaka to amma a nan sai mu ce ya zama min adibil khas alal am an ce nafaka ana nufin ɗawainiya gaba ɗaya to amma an ka ɗauke shi nafaka ciyarwa to sai ka ƙaro da tufatarwa to duka wajibi ne mutum ya adalci tsakanin matan shi sannan kuma adalcin fa ba wai kawai in ka zo cefa ne dole yadda kai wa wannan kai wa wannan in ka zo siyan kyalle dole ne ka siya wasu kyalle iri daya a ce ai matan wani ne ga sayan kudin kayan su iri daya ba shine adalci ba yace bi hasabi hali kulli wahidatin gwargwadon halin kowace a cikin su fa sharifatu mai daraja yar masu hali ko kuma mai hali mai daraja babbar mace bi kadiri misliha za ka mata gwargwadon kwacan kwacin ta ne yadda ka auro ta ba ta cin wannan gero masara shinkafa ma ba ta ci sai irin yar thailand thailand din ma ta shekara ba ta ci ne ba kullun da kwai take karyawa da wayewa dole duk wannan dawainiya dole ka mata a matsayin ta haka ne kyalle Nigerian wasu ba ma haulan din ma sai iri kaza take sawa sai yanzu ya dubu kaza dole ka mata irin wannan waddani'atu kaskantacciya ita ma bi kadari hadiha wannan halinta dama ka auro ta ne a gidansu miyan kuka take cin ka ka mata wannan ba laifi bane rigar kyallen da take daura Nigerian was din ma irin dan wannan roba roban take sa ta siya mata roba roba dama shi take sawa in kai haka kai abinci a tsakanin to wance din ta dubi tsayi matsayin su da ita ta je ta ga gidansu mana a GRA ta gidansu yana lungu a cikin Hausari ya za ya abu da su amma babban layi fa eh me kace eh eh tun da me eh a'a dama ai wannan muna magana akan hukunci ne ai tun farko ba mun ce kafa'a ba sai muka ce kafa'a din haƙƙin matar ne da iyayenta idan sun zubar da haƙƙin su wannan ga tsakanin su amma lokacin da ka auro ta ba a yi da matsayin cewa kaza ba ai ka ga rayuwar da take ka je ka aura kuma lokacin da zaka aura baka nuna ba ka da shi ba ta na ce zai kai yake dokin gadin da nake ciki ni ba gida na ba ma kullun ake girki ba kaza ta ce ta yadda iyaye ma suka ce tunda tana son ka shike wannan da abin da ya samu dole takura amma ka auro ta a lokacin da ka auro ta garin da kake ciki kai kuma a lokacin ba ai da sharadin ba za ta yi to fa dole sai kai yawwa Aha, to kaga nan in kai haka kai adalci amma ba kai karamci ba. Abin da zai zamo karamci shine a matsayin ka din duk ka daga darajar su zuwa matsayin ka. Yanzu misali ka auro yan talakawa, ka auro ainihin mai daraja mai hali. Da ka zo sai ka musu gida iri ɗaya ka iri ɗaya komai iri ɗaya to ita wannan mai halin ba za ta ce dan me za ka wance abin da kan bai ka ce me ka tauye mata a haƙƙin ta. in dai ka bata haƙƙinta daidai don ka ɗago darajar wannan ta zo daidai da ta bata da magana amma idan ka ga an ƙofar da su gaba ɗaya ka ce kai ba gaskiya tun kuna yara babanku ya ce miyan kuka ku rika cin ta kuma kwar ku rika cin nama kullum kaza ita wannan za ta iya daga kayar baya ta ce ba zai yi ba ita kuma wannan dole ta hakura saboda ita dama wannan rayuwar a haka ka auro ta wannan kuma darajar ta din ya wuce wannan tana da damar ta ce ba zai yiwu ba amma idan ka daga darajar su gaba daya mai darajar nan dai baka tauye mata hakin ta ba ta da damar ta ce dan me ka daga darajar wannan saboda haka mutum ya zama karimi din shi aka fi so amma idan zai zama la'imi zai iya dan kofar da wannan din ya daga wannan din ko ba magana a ga mutum ba yana cikin unguwa ana zaune da matan shi uku sai auri wata kan ya auro ta ma sai ya gina beni sai ka ya ɗaura amaryar a kan beni sauran kuma duk suna ƙasa ana cewa ya yi zalunci wani zalunci gidansu din suna shan iska ya sa ta ƙasan nan ba zai yi ba kwarai kuwa ko ya je kama mata gida a GRA ko ya yi kaza to in matsayin ta ne haka kuma mata sauran matsayin ku ne haka bai zalunci ba sai dai abin da ake so ya daga daraja ya yi karamci wa fil mabiti haka nan kuma adalci wajen kwana shi kan a nan ba zancen mai daraja da mara daraja dole ne kwana ɗin daidai zai raba musu. Fala ya dukulu li hajatin inda man lam takun nawbatuha hakanan duk lokacin da ainihin yake bukata a gidan wata wanda ba kwananta ba to fala ya dukulu ba zai shiga li hajatihi domin wannan bukatar tashi ba inda man lam takun nawbatuha wajen wacce ba kwananta ba ba zai shiga gidan nata ba in daki ne ba zai shiga dakin ba ya zai yi wa inna ma ya tsulbuwa min khariji bait zai nemi bukatan a wajen gida wance ya da Allah na wance ne mata miko min shigo ka dauka ce a shara ta ana miko ina waje ta dauko ta kama abin da kake bukatan ta miko ma kai gaba yawwa kaga wannan dimi mata biyu matar ka dai kawai za ka iya shiga gidanta wal qasmu haka nan sai kuma jarraban kwana shi rabon kwana biyomin wa lailatin ana rabon da yini da dare ne awa 24 za ka rika canji wala ya qasimu biyomai ne bi halatta mutum yayi rabo da kwana biyu biyu ba illa biri da wannan sai da yardan su kana da mata biyu ko uku kana so ka yi rabon kwana kana so ka kara ya zama kwana biyu biyu ko uku ko sati sati dole sai ka kira mitin in ka kira mitin ko sai an yi ittifaki duk sun yarda idan ɗaya ta ɗaya kayar baya kai alaji yanzu kwana bibi ne in aka zo sai yaushe za ka zuwa ce sai bayan kwana hudu zan ce kai ba zai yiwu ba kwana uku ma da ya nake lallaba shi kenan dole kai kai mata biyu da matar ka ɗaya ba wani hukunci a kanka inda ka ƙara ya zama biyu ko uku to sai sun yarda idan ba su yarda ba dole kwana ɗaɗɗaya za ka yi a nan malamai suka ce sai dai idan larura ya hukunta hakan kamar matan a gari daban-daban suke a gari daban-daban nan kuma kaga yau kana garin nan gobe kana garin nan ba zai yi ba wannan dole za a duba maslaha wajen rabon kwanan kuma haka nan za a duba maslaha wajen adadin kwanaki a wannan gidan misali kai ma'aikaci ne kana da mata a garinku wanda ainihin wuciyar kake zuwa garinku kana da ko mata a inda kake aiki kaga ai ma'aikaci dole zai kwana hudu ko kwana biyar ko to yanzu kaga wannan larura ta kama dole wacce take garin aikin dole kwanakin ta zai fi wannan yawa wannan kuma tun lokacin da za a yi auren ma kowa dama dole a bayyana to kun san fa mutumin ma'aikaci ne kuma irku a garin nan zai ajiye ta yana da mata a garin da yake aiki sai sun yarda shikenan sai abin ya tafi aka fa'idatani fa'idatani al'ula fa'ida na farko dai la yusibu rajul bi halatta mutum ya sadu da zaujata wa matarsa a mata ko bai wasa ba wa ma'ahu ahadun fil baiti yana tare da wani a cikin ɗakin sagiran kana au kabiran shi wanda suke taron ko yaro karami ne ko babba ne ya kazana au na'iman ko a barke yake ko bacci yake bai halatta ba sai dai a nan wannan rashin halascin akwai inda yake zama haramun akwai inda yake zama makaruhi duk lokacin da aka ce wanda yake tare da shi din ba yaro bane babba ne balagagge sannan kuma a farke wannan haramun idan kuma aka ce bacci yake yi ko da babba din ne makaruhi ne ko kuma a ce baya bacci amma yaro karami ne kamar jinjiri duka wannan makaruhi ne amma idan ya da ainihin sifa biyu babba ne kuma ba bacci yake ba idan shi biyu yana gani to a wannan lokacin haramun ya mutum sadu da matarsa shi wannan babban yana cikin ɗakin shi yasa yace sagiran kana au kabiran ya kazana au na'iman ya dagula ko kuma ya hada tsakanin makaruhi da haramun kenan الثانية نبي يكره أن كرنت أن يباجئهن كنت لما تاقود بيو في فراش واحد أكشن فدا دها كما يتارى ما تنشكو بيو كو كو يتكو أي ببر شنفدا سكنت أقبادي ونن أينهم مكروهي وقيل يا روم وزم على ما يوسك يا حرمت حرام النيين هكا waktu rifa amma an yi sabani kaga nan matan shi na aure kaga ai kowace mace a ranar kwananta ta keɓanta da shi in ko yace a zo a kwanta gaba daya to yanzu kwanan waye a cikin su saboda haka karanci zai shiga wasu ma suka ce haramun ne haka an yi sabani fi jam'il imam cikin tara kuyangi yana da kuyangi bayin shi wanda yake sadaka da su to an yi sabani wajen ya hada su ya kwanta da su akan shimfiɗa daya fakila ya juzo suka ce ya halatta tunda ai su ba rabon kwana akan su kuma kuyangin shi ne wakila na ya juzu wasu suka ce baya halatta su ma bai halatta ba haramun ne wakila su suka ce eh bai halatta ba amma bai kai ga haramci ba yi kurau an karhanta yin haka din a kuyangin shi haza ya ce amma wannan fa duk muna magana filmu da ja'ati cikin kwanciya ne kawai ya kwanta a cikin su wa amma wato idahunna amma ya taki ɗayar su bi mahadalil ukura a halarce da ɗayar tana gani wannan fala ya juzu ittifaqan wannan malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi bi halatta mutum ya sadu da ainihin ko kuyan gasa ce wata ko matarsa ko kuyan gasa tana gurin ba wa za akiru ma aradna jam'ahu min masailin nikah wannan shine karshen abin da muka yi nufin taro shi a matsaloli na aure gaba ɗaya dama ya ce fi shay'in min masailin nikah ko to yawa wannan shine iya abin da muka yi nufin tarowa a matsalan aure abin da baka ji ba sai ka je mu dawwala mu je ko ya isa ya isa to alhamdulillah wannan matsala za mu ce shi